ci gaba to a yau insha Allah game da muka biyu ga watan jimada sani hijiran annabi sallallahu alaihi tana dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu wanda ya zama daidai da sha biyar ga watan ɗaya 2021 gregorian calendar za mu tashi daga inda hirkale gama tambayoyinsa da zai ma abu sufiyan da mutanensa bismillahir rahmanir rahim faqala litarjuman sai hirkale yace mai masa tarjama wanda yake fassarawa tsakaninsa da larabawa kullahu ka gaya masa hudun da mira na koma zuwa ga abu sufiyan Allah ya masa rahama sa'altuka an nasabihi kai mai tarjama ka gaya masa a sarkin makka na tambaye ka dangane da nasaban wannan mutumi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan fa zakarta annahu fikum zu nasabi sai ka amsa min cewa shi dan manyan mutane ne a cikin ku gidansu ba gidan mutanen banza bane fa kazalika rusul tub'athu fi nasabi qaumiha haka na dama manzanni ana aiko su ne a cikin wato kenan mutane masu mutunci a cikin mutanensu su ba a aiko su a cikin mutane wanda suke walakantattu wasu altuka na kuma tambaye ka hal qala ahadu minkum hadha alqawl a cikin ku ko zuriyar wannan gidan akwai wani mutum da ya taba fitowa a kafin wannan yace shi ma annabi ne ko wata magana makamancin wannan fa zakarta Allah sai ka ambata min cewa a'a babu wanda aka taba faruwa da shi فقلت سيد إن شيء مكا لو كان أحد قال هذا القول da a ce akwai wani mutum da ya taba iddiayin annabci a zuriyarsu ko a zuriyarku tun da ka ce zuriyarku ɗaya da shi a ƙablahu kafin shi wannan muhammad ya faɗi wannan magana da kultu rajulun ya ta'assa bi ƙaulin kila ƙablahu da sai ce wato kenan wani mutum ne muhammad ba kuwa bane face mutum ne wanda yake koyi da wata magana da dama aka taba faɗa a gidansu ya bi tarihi silsila wani ya taba claimin wannan position din mai yawa ya ci nasara yake so shi ma ya ci nasara ko kuma bai ci nasara ba yake so ya dauka masa fansa a tabbatar da wannan abu a gidansu to kaga ba haka bane wa sa'altuka na tambaye ka hal kana min aba'ihi min malikin a iyayensa akwai wanda ya taba yin sarauta wani sarki fa zakarta Allah ka ambata min cewa a'a babu wanda ya taɓa claiming babu wanda taɓa yin sarauta kultu sai na ce falau kana min aba'ihi min malikin da a ce a iyayensa da kakanninsa akwai wani sarki kultu da sai na ce rajulun ya tulubu mulka abihi wannan muhammadu da ya bayyana da wannan abun ya ce shi annabi ne ta mutum ne da yake son ya bitar salar ya bi salsalar mulkin gidansu kakansa yake so ya gado kuma ba haka bane da haka ba mulki yake so ba wasu altuka na kuma tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib kun taba tuhuman sa da ƙarya kaga anan bai ce ya taba yin ƙarya ba a za iya tuhuman ka da abu ko baka yin ba to tuhumar ma an taba yi an taba tuhuman sa cewa ya taba yin ƙarya qabla an yaqul ma qal kafin yayi wannan da'awar abin da ya fara din nan fa zakarta Allah ka ambata min cewa a'a babu wannan magana ba taba tuhumar sa da ƙarya ba fa kada a'rif to abin da kisan ga maka shine ni hirkal na san cewa annahu lam yakun li yazara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhibu 'ala Allah ba zai yi mutumin nan ya bar yin ƙarya a mutane yau Allah ƙarya ba mutane bai taba musu ƙarya ba haka kawai kuma yayi wa Allah ƙarya kaga in zai ji tsoro ma kamata ya ji tsoron mutane a ya ji in zai dan ido ma kamata ya dan idan mutane tunda in zai ji tsoro ya kamata ya ji tsoron Allah to mutane ma bai musu ba ballanta na kuma Allah da ya kamata a ce ya fi jin tsoron sa to shi saboda haka ina ga cewa ba ƙarya ya faɗa ba wa sa'altuka na kuma tambaye ka ashrafun nas ittaba'uhu am du'afa'u manya-manyan mutanen gari su suke bin sa majority ko kuma raunanan gari su suke bin sa talakawa fa zakarta sai ka ambata min cewa anna du'afa'ahum ittaba'uhu cewa raunana talakawa su suke bin sa ba manya ba wa hum addu'a rusul kuma dama su ne mabiyan annabawa duk lokacin da manzo ya bayyana talakawa su suka fi binsa su ne kullum a gindinsa wadda kuma ƙwar'ani ya nuna irin wani gurare da dama na menene ba wanda yake bi ka illa a razilun na ko ina rakatta ba ka illa a razilun na badiyar ra'ayi a ganinmu haka suke fadawa annaba ba wanda ya bi yake binsa face kaskantaccen cikinmu wanda suke da ra'ayin ƙauye badiyar ra'ayi ra'ayinsu na 'yan ƙauye ne ba san me duniya take ciki ba to da haka ake fada wa annaba kuma gashi shi kuma mabiya mabiyan su dangane da mabiyan su kuma gashi yanzu kai ma ka ce talakawa suke bin sa dan haka haka da mabiyan manzanni suke wasaltuk na sake tambayan ka ayzidun am yanqusun suna raguwa ne ko kuma karuwa suke yi na tambaye ka mabiyan sa kullun karuwa suke yi ko kuma suna sulalewa suna abin nan suna raguwa fa zakarta annahum yazidun sai ka ambata min cewa kullun karuwa suke yau su fisgi wannan gobe su fisgi wancan wa kadhalika amrul iman hatta yutimma to kuma dama haka lamarin imani yake zai fara da kadan kadan yana karuwa yana karuwa yana karuwa har sai ya cika cap sai an ji alyawma akmaltu lakum dinakum saboda haka wannan maka ga dabi'a ne na manzanni wa sa'altuka na tambaye ka ayartaddu ahadun suktatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi akwai wani mutum daga cikin su da ya taba yin ridda saboda ya ji addinin bai masa ba ya washi addinin bayan ya shiga ba wanda wahala ta sa ya fita ba ko kuma wani dalili irin nasa personal ko neman shugabanci ko tsoro ko wani abu makamata a'a ya zama dai shine ya duba ya caji ya ga addinin ba gaskiya bane an taba samun haka wani ya yarda a cikinsu ba zakarta Allah ka ambata min cewa a'a hakan din bata taba faruwa ba wa kazalikal iman hakan nan imani yake hina tukhalidu bashashatuhul quluba lokacin da annashuwarsa take cuɗanya da zuciya idan annashuwar imani ta shiga cikin zuciya ta zanna to shikenan ba za ta taba fita ba hakan nan yadda lamarin yake kenan da ka shi saka gaba sai yanzu a ciki wasu altu na tambaye ka hal yagdir shin wannan mutumin yana yin yaudara ya taba yaudaran ku ya ce karfe goma sha biyu za a tare sai eh eh gudu gudu karfe goma a zuwa neme shi a rasa ko wani abu makamantan wannan ko ya ce muku gabar za a yi sai yamma ko ya ce muku ya dai yaudare ku an taba samun wani a cikin lamarinsa ba zakarta Allah kai da kanka ka ambata mun kace a'a wa kazalika ar-rusul la tabdir hakan nan manzanni suke dama su ma ba sa yaudara ba za ka taba ganin amma annabi ya yaudara ba daga cikin sifofin su shine ba sa yin yaudara ko wa adamul kiyanati kenan ko ba sa yin ha'inci wa sa'altuka bima ya amurukum na tambaye ka me yake umurtan ku da shi fa zakarta sai ka ambata min annahu ya amurukum an ta'budullah ya yana umurtan ku da ku rika bautawa Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi shay'an kuma kar ku shirka da shi da kowane irin abu wa yanhaakum kuma kace yana hanunku anil ausana bisa gumaka ku daina bautawa gumaka wa ya'murukum bis salati yana umurtan ku kuma da sallah wasiriki da gaskiya ko wasadaqati da gaskiya da sadaka sallah da zakka a wani riwaya wal afaf da kuma kamewa yana umurtan ku da ku rika kamewa kame kai kowa ya rike mutuncinsa fa in kana ma taqulu haqqan to bari in ga maka in dai abin da ka faɗa gaskiya ne fasa yamliku mawdu'a qadamayya hatain wallahi da sannu sai ya zo ya mallaki nan inda nake taka wannan tabata tana taka guri ba to zai zo ya mallaki wannan gurin daga wannan magana ya yi ta a cikin dimashq a cikin baitul mikdas duk da cewa kamar da makaranta a baya hedikwatansa a wani lokacin tana ba a cikin abin nan mane tana tana abin nan busra tana busra daga nan ya taso ya zo nan amma dai tun da shi ne janar gaba daya kawai misali a ce shugaban kasa hedikwatansa tana abuja amma zai yana atindin wani kitsin a kano ne to yana yake cewa in dai abin da ka faɗa gaskiya ne ka gana inda nake taka wannan sai ya mallaki wannan gurin kenan siriya za ta koma ƙarƙashin musulunci a nan gaba in abin da ka faɗa wato kenan gaskiya ne to wa'annan abubuwa da ya faɗa ya nuna kamar cewa duk ya yadda cewa alamomi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne da ya aika musu wannan magana kuma wannan ba su ne alamomi da suke kafi'atan ake tantance manzanni da su ba illa iyaka yana iya yiwuwa yana da wani ilimi tattare da sunan siffa keɓancacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza wanda wasu ruwayoyin sun tabbatar da cewa hakan na din yana da suna da shi ko qur'ani ma ya tabbatar ya ce ya arifunahu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu don haka suna da sifofin su da suke tabbatattu domin ko tarihin musuluntan Salman al-Farisi a gurin wasu daga cikin rahib ne ya gaya masa da da mazan gaskiya kake nema addini na gaskiya kake nema yanzu lokaci ba za yanzu lokacin bayyanan annabi mai gaskiyar yayi kuma yana gurin dibino don haka ka tafi wurin dibino kuma ya gaya masa sifofi wanda sifofin nan da su ne salman al-farisi ya amfani wajen tantancewa manzan allah sarsawa lokacin da ya zo madina kenan kaga ga dukan alamu yana da wani ilimi na bayyanan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani yake cewa yajidunahu maktuban indahum fit tawrat ko za su same shi nabiyul ummi annabi ne wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba yajidunahu maktuban za su same shi a rubuce inda hungo fi taurat a gurinsu a cikin attaura wal injil da kuma linjila to kuma kaga su ne mutanen linjilan a wancan lokacin don haka yana da wa'annan sabobin shi yasa ce in dai abin da ka faɗa min gaskiya ne to tabbas mutumin ne kuma ya tabbata gaskiya to tabbas mulkin sa zai zo har nan gindin kafa wannan tawa da nake taka wannan wata rana ba kirista ne zai zama yake mallakanta ba wa qad kuntu a'lam hakika na sani annahu kharijun cewa tabbas zai fito ni na san cewa wannan mutumi zai fito daga kullum a tsammanin sa muke dan haka lam akun azunnu annahu minkum amma ba ni zaton cewa man taba zaton cewa a cikin ku zai fito ba kada ka suna tsammanin a cikin su zai fito su nasara su kuma yahudawa suna tsammanin a cikin su zai fito daga shi yasa idan yahudawa suna yaki da larabawa sai su rika tawassuli suna cewa Allah ka taimaka mana da albarkar annabi da za a aiko a ƙarshen zamani saboda suna tsammani a sun kuma wani lokaci suna ma larabawa gori cewa ya yi kusa yushaku an yi ba safina rasulan saura dab za a aiko da annabi a cikinmu in mun zo za mu kashe ku kisan adawa za mu muku wato kenan kisan kiyashi za mu muku duk laraba ne sai mun gama da ku don haka kaga su ma yahudawa ba sa tsammanin a cikinsu zai ba a cikinsu zai fita ba su ma nasara ba su tsammanin ba a cikinsu zai fita kuma suna da dalilin da yasa za su yi wannan zaton saboda ka lura yawan annabawa yan bani isra'ila sun fi tafiya a zuriyar annabi isa haka ne su kuma su ne mutanensu yanzu kuma allah maɗaukakin sarki ya canja trend din daga zuriyar annabi ishaq ya mai da shi zuriyar annabi ismail kuma karancin nazari a cikin bible domin a cikin bible ya tabbatar da tirannin chapter 18 by 18 yake cewa i shall read from your brethren bai ce from yourself ba zan ta da annabi daga cikin ubanku ba daga wanda kuke uwa ɗaya ba wanda zai zo zai magana da sunana zan sa masa kalma na a bakinsa saboda haka da sun yi nazarin wannan ko san zuciya bai shiga ba da sun abin nan da na yi zaman dama na san zai fito amma wallahi lam akun azunnu annahu minkum ba na taba zaton cewa yana daga cikin ku falau anni a'lamu anni aflus ilaihi wallahi da na san cewa zan iya dabarar da zan sallale in tafi zuwa gare shi la tajshamtu liqa'ahu wallahi da na kwankwado wahala zuwa in same shi da zan rufe ido na da zai yiwu min in tafi me yasa yake la tajashamtu tajashum shine to face difficulties zan fuskanci wahala sosai kafin na je in same shi da na tabbatar zai abin nan ko walau anni a'lam da na san cewa anni aqlus ilayhi zai iya samu in fita in an ce khalas ka fita salima salima ya ce ikhlas ba ka yi addini ta cacce ba babu komai da a ce zan iya zare jikina sallah in fita in je har na same shi ba matsala wallahi da na kwankwaɗo wannan wahala na jami wannan ibara tana nuni cewa kafin ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas akwai wahala na biyu kuma akwai abin da yake fuskanta to ci abubuwa da suke fuskanta shine akwai ɗaya daga cikin irin su dan bayan an kawo wannan wasiƙa shi wanda ya kawo dihiyatul kalbi shi haikal din ya tura shi kai gurin wani babban malami irin sau shi ma malami ne na nasara kuma mai mulki ne kuma yana daga cikin manya-manya manyan da ake abinan daga zuwa shi da aka zo aka gaya masa ana kiransa gatimir ne kuma gatifir yana zuwa ana karanta masa ya ce ai wannan annabin karshen zamani ne da haka ya ce ya ku taron jama'an kiristoci ga annabin ƙarshen zamani ya bayyana tabbas shi ne kuma ni na yi imani da shi na kuma kira ku ku zo zuwa gare shi don haka take suka ce wallahi bai isa ba suka bi shi suka duka sai da suka kashe shi take kawai suka kashe shi saboda haka shi wannan ya san an yi haka kafin ya kirawo abu safiya don haka in ya yi imani da shi tabbas yana tsammanin wani abin zai faru da shi kaga wani yana da cikin abin da ya sa masa tsoro a cikin zuciyarsa na biyu yana tunanin mulkinsa idan yan bani isra'ila na wannan lokacin ba su karba ba kuma yana son yaje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam automatically zai bar mulki in ma sulalewa zai yi kuma yana son mulkinsa saboda na abubuwa guda biyu kamata mu yi nazari a kansu abu na farko shi wancan da aka tura masa din nan ya nuna cewa su shi ne malami su kuma wanda suke binsa ɗaliban nasa da sauran mutanen gari da ra'ayinsu sai malam ya bi ra'ayinsu a dole ko kuma malam ya rasa ransa ko kuma ya rasa mulkinsa wannan matsala tana daga cikin abubuwan da take damun musamman al'ummar musulmi sau da yawa za ka ga ko kungiya ce ko wani malami ne wanda yake tare da jama'a sai ya karkata zuwa ga ra'ayin jama'arsa ko kuma a karkata zuwa ga ra'ayin kungiyan saboda gudun kar ya bar wannan position din ko kar ya bar wannan malintakar ko kuma abin da yake samu a dalilin wannan wannan ko ba karamin problem bane in kuma ba haka ba zai fuskanci difficulties da problems kamar da wancan ya rasa ransa ko kuma kamar da wannan yake kokari ya rasa mulkinsa tana da kyau musa wani are na biyu akwai rabuwa da mulki shi wannan yanzu da mulkinsa zai shi wancan malami ne ya rabu da malintakarsa ya rabu da almajiransa ya kuma rabu da ransa shi kuma wannan yanzu mulki basara ke ne da haka shi kuma kalubalen da yake fuskanta shi ne zai rasa ainihin mulkinsa da haka shi sa yake ta rabawa guda biyu ya ce walau kuntu indahu da Allah zai sa in bar nan in samu in tafi in zama a gurinsa ko daga sartu an kadimihi wallahi zan rika wanke masa kafarsa in zai yi alwala ni ne zan na wanke masa kafarsa da zan je ne kaga wannan yana nuni cewa inda zai tafi din gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je dan neman mulki ba ba zai je dan neman daukaka ba ba zai je dan neman suna ba zai je ne kawai dan neman tabarruki ya samu albarkar wannan addini da ya zo da shi ya samu albarkar da take tattare da shi da sakon da aka zo da shi don haka zai ɗauki kansa har matsayin wanda shi zai na wanke masa abin nan to sau da wani lokaci in gaskiya ta bayyana ma mutum problem ɗin da ake samu shine sai ya yi tunanin to in ya karɓi gaskiyar kuma shi menene rabonsa a ciki don haka sai an tsaya an yi negotiation yawa idan ba zai samu matsayi ba sai zai iya watsar da gaskiyar me ya faru da matsalar da su abu sufyan da farko kafin su musulunta ai matsayinsu suke ta gani su su hal yi matsayinsu suke gani ko to saboda haka ba zai yi da a ce lokacin da za annabi sassa ya karba ya zo da musulunci in sun karba kuma su ne manya ka gani da za su shiga ta masu ce ba haka ba me ya faru da musulmatul kazzab da ya zo madina ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayan gari ya ce annabi sallallahu alaihi ya zo annabi sallallahu alaihi da sabansa ya fita suka fita suka je suka same shi sai ya ce masa zan karbi addinin nan naka sharadin shine in bayan ka mutu ni ne zan zama kalifanka annabi sallallahu alaihi da tsumangiya hannunsa haka yace kaga kwatankwacin wannan ba zan yadda na baka ba ko ka musulunta ko karka musulunta je kawunka shikenan sai ya tafi daga bayan rubuta wasu kayi ko annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam min musallama min musallama ila min musallama rasulullah ila muhammadin rasulullah ilam anna anna al-ardha lana ko anna al-ardha bainana nisfu laka wa nisfu li a raba kasa duniya kashi biyu ka dauki rabi da dauki rabi kai ma annabi ne ni ma annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa raddi aka rubuta masa min muhammadin rasulullah ila musallamatil kazzab daga nan ne aka samu masa musallam al kazzab ilam anna al arda lillahi yarzuha man yasha min ibadi saboda haka akwai wannan matsala gaskiya za ta bayyana ma mutum a daidai lokacin da shi kuma yake rike da wani position idan ya yadda ya karbi wannan gaskiyar wannan position din zai jijjiga to sai ya zama ya rike position dinsa don gudun kar ya bar gaskiya don gudun kar ya rasa wannan ثم دعا بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه دهيا sai yace a kawo wasikar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko dihiyatu yazo ya same shi ila azimi busra yace a kai wa sarkin busra babban malami na busra ko fadafa'ahu ila hirqala faqra'ahu ya kai ya kai dafa'ahu ai dafa alkitabi kenan ko ila hirqal ya kai ma hirqal faqra'ahu ya karanta fa idza fi sai ga shi an rubuta kawo mun wasikar sai ya kawo masa da ya karanta sai ga abin da aka rubuta a ciki shine bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulih ila hirqala ko hirakla azimin rum wasiƙa fara da suna Allah mai rahama mai jin kai wasiƙa daga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hirakla sarki babban mutanen ƙasar rum babban mutanen kasar rom a nan abinda za mu yi la'akari da shi shine ya nuna cewa sunna in za a rubuta wasiƙa a mutum kai da za ka rubuta kake fara da sunanka min muhammadin ilawa ne min muhammadin ilawa ne kun ga zaba tura ya zo ya canja ya kawo tsari za ka yi adres ta nan tukunna sannan ka yi adres ta nan ka yi menene ka yi mai da sauransu amma tsarin shi wasiƙa yadda take a sunnace duk da cewa wasu malamai sun nuna akwai sassauci amma shi ne minwa ne kai mai rubutun sunanka yake fara a fiyarin a kai sannan kuma sunan wanda sanda din yake a kansa wannan shi ne ya zo da shi suna ta zo da shi ɗaya kenan na biyu da ya rubuta min muhammadin ɗin da shi ya hirkal ya fara karantawa wani ya ce masa karka karanta karka karanta ai yaga ta me dalili ya ce ai rashin ladabi ne ya zai fara sa sunansa kafin ya sa sunan sarki shi kuma sai rufe idansa da yake na da interest a kai sai ya ci gaba da karanta babu abin nan saboda haka ya fara da sunansa mai kwanzu su kuma a tsarin su kenan sai dai ka sa wasiƙa zuwa ga wani sannan kuma daga wani musamman in babba ne na uku abin da za mu la'akari da shi a nan ya ce azimin rom babban kasan romawa me yasa bai ce ila malikin rom ba saboda itibari shine daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya bayyana da wannan to shi mulkin sa is considered babu yawa destroyed babu ko me hakika is whole ne kace me as a whole yawa to shikenan ba ba yanzu ba shi da mulki amma kuma saboda husn saboda abin da ake kira husnul mu'amala sai ya ce masa azimin rum bai ce malikin rum ba sai ce amma babban mutum na kasar rum ai shine babba ko yawa husnul mu'amala menene siyasar kyakkyawar mu'amala sai ta yace masa zuwa ga babban kasar Rum shine babba duwa kasar Rum amma dai bai ce masa sarki ba kan yace salamun alama ne tabal huda amincin Allah ya tabbata a wanda duk wanda ya bi shari'a salamun alama ne tabal huda amincin Allah ga wanda duk ya bi wato kidan shari'a bai ce salamun alaikum ba ko ya bi ce salamun alaikum ba amma sai ce amincin Allah ya tabbata akan wanda wato kenan ya bi amma to misali sai sa salamun din da ya turo masa ma da su ya halatta za a yi sallama a kafiri malaman tafsiri suka ce a ba haka ake nufi ba sallaman da yayin ba shi yayi ba duk wanda ya karbi shiriya yayi haka ko haka Allah madaukakin sarki ya aikawa ya fadawa ya aiki annabi Musa da Harun da suka tafi suka ce Musa ne wa salamun ala manittaba al-huda wa salamu alaman tabi kuma abinda zai nuna cewa ba sallamar a su ake yi ba natijar waccan ayan karshen ta mita ce ce inna qar'uha ilaina annal azaba alaman kazaba wa tawalla kaga maganar salam ta tashi kenan ko yawwa nan din ma sai ya ce masa amma ba'adu bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islami ina kiranka zuwa ga kira irin na addinin musulunci aslim ka musulunta taslam sai ka kubuta aslim ka musulunta taslam sai ka zanna lafiya ka musulunta za ka zanna lafiya yutik Allah ajraka marratin Allah zai baka ladan ka ninki bi wani ninki zai zai bashi ninkin farko da kai kirista ne kana rike da kiristancin ka yanzu gaskiya ta bayyana musulunci ya zo shi an yi abrogating wancan yanzu ga wannan saboda aka ka karba yanzu kana da ladan wancan kana da kuma wato kinan ladan wannan Allah mu da kuma yake yace ahlul kitabi in sun imani yitekum kiflaini min rahmatihi Allah zai ba ku yanki biyu na rahamansa wancan addini da kuka yi lokacin yana nan karbabe yanzu kuma an kawo wani annabi kun karba wannan ma kuna da wannan wato kinan daraja Allah zai baka wannan lada ne zai baka wannan lada ne fahimta wallaita amma in kaki kun ga kamar yadda wancan ayan ta ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ba aya ce wa salamu ala man ittaba'a hudan ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man man kaza wa tawalla nan kuma ce fa in tawallaita fa inna alayka ismal arisiyin in kwa kaki to duk zunubin talakawan kasanka yana kanka domin in baka karba ba ba za su karba ba duk wanda bai karbi gaskiya ba a sakamakon sarki bai karba ba sarki Allah zai kama da wannan da Allah zai kama shi da wannan saudaka yanzu abinda wato kenan ya wani ba Allah ya fuskanta kenan ta haka ya tsaya ya ta nazari ya ta nazari ya ta nazari ya ta nazari wasu ruwaya sun nuna cewa ya musulunta amma a zuci sai ya ɓoye imaninsa a cikin zuciyarsa yana ta dragin ɗinsa da haka da haka amma abinda ya fi ƙarfi shine cewa ba Allah nan bai musulunta ba ya rike addininsa saboda mulkinsa wallahu ta'ala alam kuma daga cikin abubuwan da yake nuna wannan shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa yakin muta yakin da aka shi Abdullah ibn Ja'far da Abdullah ibn Ja'far bin Abdul Muttalib fa annabi din nan Ja'far bin Abdul Muttalib da Abdullah ibn Rawaha da Zaid ko ya tura mutane sun kai dubu goma sha biyu su je su yaki wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam din dan haka kare ya nuna cewa bai bai musulunta ba ya preparing ya rike mulkin sa sannan sai da aya dan ya rada karfafa masa dalili Allah madaukakin da take kulli ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'un bainana sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتكذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمين Allah ya ce ka gaya musu ya ko ahalul kitabi ai sune ahalul kitabi ko to ga aya directly ya ko ahalul kitabi ta'alu ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo da mu da ku mu hadu ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wanda da mu da ku dumin imani da ita kun yarda da ita mu ma mun yarda da ita mu zo mu hada kai mu samu kalma ɗaya wanda ku kun yarda gaskiya ce mu ma mun yarda gaskiya ce sai mu tafi akan abu guda ɗaya me wannan abun Allah na abu da illallah cewa kar mu bauta ko sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu tana da kar mu tare ta Allah da komai in an bi littafin ku tabbas za a samu wannan magana in an bi littafin mu tabbas za a samu wannan magana da haka mun yi ittifaqi da mu da ku da mu da ku wala da giza ba duna badan ababa min dunillahi kada wa'ansun ku ko wa'ansun mu su riki wa'ansu a cikin ku ko a cikin mu su zama sune ubangijanni ko ma bayan Allah madaukakin sarki kar ya zama wato kenan wa'ansu mutane mu zama muna bin su akan maganganun su ko da maganganun su ya saba wani Allah shine ittikaf kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma Adi bin Haytham dai ya karanta masa ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam sai ce ya rasulullah ai ba ma bauta musu laina la na abudu lahum ba ma bauta musu na nasjudu lahum wala narkau lahum ba ma musu sujada ba ma musu ruwa zaka ce muna bauta musu sai ce a to alai sai haliluna haram fa tatabiunahum ba suna halatta muku haram ku bi ba yace eh wannan ka akwai alai sai harimuna halal fa tatabiunahum ba sa haramta muku halal ku bi yace eh wannan ma akwai yace tilka ibadatukum iyyahum wannan shine bautar da kuke musu din halal su mai da shi haram haram su mai da shi halal ma'ana ga gaskiya su dora ku akan ƙarya kuke ku bi ga ƙarya kuma su dora ku akan a kaucewa gaskiyar ku bi sai yadda suke so in gaskiyar ta dace da sauransu sai su dora ku akan ta in gaskiya bata dace a kan su dora ku akan ƙarya kowanne kuma bi kuke yi wannan shine bautan to yanzu ku ahle kitabi ku zo kada mu sake yin irin wannan yanzu Allah kawai za mu bautawa bayan ta wallo amma in suka juya baya suka ce su ba za su bu ba fa kulu ku musulmi ku ce musu ishadu to ku zama shaida ya na musulmi ce muka musulmai ne muka mun sallama wa Allah madaukakin sarki kadai shi za mu fi saboda haka wannan shine karshen wasikan da ya aika masa qala abu sufyan abu sufyan sai ya ce falamma qala ma qala lokacin da ya faɗi wannan magana ya faɗi gama faɗan abin da duk zai faɗa shi wa kenan hirakla ko yawwa wa faraga min qira'atil kitabi ya gama karanta wasikar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika masa ko kasra indahu as-sakhab sai hayaniya ta yawa a cikin dama mun faɗa ya zo ya kira su a cikin hall ne haka ne akwai jama'a da yawa sannan yasa aka kira abu safiyan da mutanensa suka zo su ma sun kai wajen mutum ashirin aka zo aka tattauna aka karanta musu wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama openly a gaban kowa da kowa to da kace sai hayaniya ta yawa wartafa'at al-aswatu sauti ya wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan su kuma da yake larabawa ne ba sa jin rumanci don haka ba su ganewa mai ake faɗa kun ga yanzu magana ma sai da interpreter aka ko yawwa wa ku rijina sai aka ce mu kuma fita to kaga in ko a cikin gida kuna da dispute a tsakaninku akwai conflict ba da ku so kuma external force ya zama yana da masani akai sai aka ce to kudin ku fitan salabe ku da salabe muka fita muka basu suna ta ayaniya suna ta ayaniya kenan akwai alamar cewa wasu sun yadda wasu ba su yadda ba wasu suna cewa abi wasu suna cewa kar abi kowa yana jan a wani abin masu sauraron annabin ƙarshen zamani ya zo koma waye shi la'alla sun nuna za su yarda wa'yansu kuma wanda suke ganin girman su zai faɗi su kuma sun nuna ba su yarda ba suna taccece ku ce a tsakani sai aka fice fa wa kurjina sai aka fitar da mu fa qultu li ashabi sai nace ma mutane na hina ukrijina lokacin da aka ce mu mu fita don bayan mun fita sai na ce ma mutane na inji abu sufiyan kenan ko laqad amira amr ibn abi kafshata haqiqa lamarin ibn abi kafshata ya ya ya kumbura wannan mutumin lamarin sa ya kumbura al'amarin sa wato kenan ya yana nema ya ta'azzara inda ku ya kafa hu maliku bani asfar yanzu wannan fararen mutanen suna tsoronsa sarkinsu ya nuna kaman ya yadda abin da yake faɗa ma gaskiya ne sarkin da kansa ma kaga wato kenan akwai wato kenan nuni cewa ta su suna tsammanin matsala tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina yanzu ta zallako ta zo har kan manya manyan sarakuna kuma har su fara tunanin decision akan sa wai za su karba ko kar su karba kaga lamarin sa ya riga ya kafafa kenan fa ma zaltu ban gushe ba mauki'ina ko menene fa ma zaltu mukinan inka ne ya ce ban gushe ba ina da yaƙini ina da sakankan cewa annahu sayazhar wallahi mutumin nan zai bayyana Allah zai bayyana ai yanzu matsalar ta ta tsallake mu ma tukunna ya fara tabowa wani abin nan wallahi ban gushe ba ina da yaƙini cewa mutumin nan zai bayyana hatta adakala Allah alayya al-islam ni din nan ma da nake tare da ku sai wata sai Allah ya shigar min da musulunci na cikin zuciyata kun ga yana na washe wannan abun ko wallahi wata rana ni ma na na yadda cewa wata rana ni ma zan musulunta kawai ni na san haka ne zai faru a nan gaba wa kana ibn nazuri sahibu iliya wa hirqal sukufa nasara sham da shi wannan ibn nazur wanda ke shine sarki a iliya yanzu wannan magana da muke magana a iliya ake yin ta shi ainihin hirkal din ya zo iliya ko to da shi din da hirkal din su ne su kuffa ala nasarar sham su ne kamar manya-manyan shehinan malaman nasara a wannan lokacin su ne shugabanni don haka yi haddithu anna hirkala hina kadima iliya shi wannan ibn nazur din shi ne ke ba da azizi cewa lokacin da hirkal din ya zo nan iliya wata rana asbaha yawman kabisan nafs sai aka wayi gari wata rana wato hankalinsa kamar a tashe yana ta tunani kwakwalwarsa a damule irin kawai da kawai kowa ya ga sarki ya san cewa a cikin damuwa yake shi ne ma'ana kabithan nafs baya jin daɗin jikinsa baya jin daɗin lamarinsa ya kasa ganewa ina ne ma direction ɗin da ya kamata a ce ya bi faƙalu ba tarikihi sai wasu daga cikin wato kenan fada fada-fada daga cikin fadansu sai suka ce masa kajistan karna hayataka yau kuma muna ganin ka ba kamar yadda muka saba ba mun yi inkarin yanayinka zamanin halin hankalinka kamar ba a jikin kai ke ba me yake faruwa qala ibn nadur shi mai riwaya ibn nadur sai yace wa kana hirqalu huzza'an yanzuru fi nujum shi kuma hirkar a lokacin ya kasance wato kenan malami ne mai duba yana da ilimi amma na tauraro yanzu rufin nujum yana da yana kallo a cikin tauraro yana da ilimin tauraro yana duba yakan ga abin da zai faru a cikin irin nasa irin ilimin abin da kaje da abin da ka zo a irin ilimin taurari irin nasa na da mun gane wannan yawa mun ga mun san cewa akwai ilimin taurari wanda da aljanu suke zuwa su sato magana ko illa manista raka sam'a fa'ad bahu shahabun mubin sukan sato sai zo su kawo bokaye bokaye kuma sai su rika fada to shi yana daga cikin bokaye kuma akwai abin da suke hada da shi na experiences na yau da kullum da kuma ilimi na psychology na mutane wanda za su karance ka personally su game da damuwarka su ja ka ta inda baki ya karkata sai ya wuya zuba ta wannan wurin to duk da ya hada da irin waɗannan duya yana yi malami ne na nasara yana dubi a cikin tauraro da sauransu to wata ran sai aka gan shi hankalinsa a dugun zime a wannan lokacin faƙara lahun sai ya ce musu hina sa'aluhu lokacin da suka tambaye shi me ya faru haka muka gan ranka daɗe yau a cikin irin wannan halin sai ya ce musu inni nazartu lailata hina nazartu fi nujumi malikal kitan qad zahara ai jiya da daddare ina kallon taurari ina nazarin su sai naga alamar da ta nuna min mai mulki babban mai mulki na mutanen da suke da kaciya din nan ya bayyana a duniya kenan wannan yana bada labari ne fa kafin wannan waƙi an ta faru kenan a baya kenan ibnu nazir yake ba mu labari kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo da wannan wasiƙa wannan abin ya faru ana da haka kawai sai aga sarki hankalinsa ya tashi jikinsa a da nauyi da sauran aka tambaye shi a yi jiya da daddare ina nazari a cikin ilimin taurari kun ga kenan ya nuna lokacin ba a rufe sama ba domin ba a rufe sama ba sai da banzan Allah sallallahu alaihi ya bayyana ko kafin bayyana annabi sallallahu alaihi suna zuwa suna israqi sama suna sacowa maganganu su zo su hada wa bokaye bokaye su hada da gaskiya wani lokaci sai ta bayyana gaskiya wani lokaci sai ta bayyana ƙarya to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a aiko shi ba amma dai an aife shi ko yace na ga a cikin tauraro cewa sarkin masu kaciya ya bayyana a lokacin su yahudawa da nasara a lokacin ba sa kaciya amma larabawa suna yin kaciya kuma ba san waye ba faman yaktafi min hadhihi al-umma kun ku duba mu a cikin wannan al'umman wa'ina kabila ne wa'ina mutane ne suke yin kaciya su waye suke kaciya wani babban mai mulki a cikin masu kaciya ya bayyana kalu sai suka ce laisa ya katunu illal yahudu ba mai kaciya sai yahudawa kira shi yahudan suna yi shi kuma wannan nasara ne muke magana ko sai yahudawa fala yuhimman naka sha'anuhu dan haka karar lamarin su ma ya daga maka hankali inda yadda ta yahudawa ne waktub ila madayin mulkika ka sa a rubuta wasiƙa duk inda iyaka mulkin ka ya je shi ka sa a samu sarakunan garin fa na man fihi min al-yahudi duk wani bai yahudi su sare biyansa kawai yahuda ba su da yawa ko ka je ka du ka sa a sassare su a kashe su fa bayna ma hum ala amrihim suna cikin wannan lamarin otiya hirkal bi rajulin sai aka zo gurin hirkal da wani mutum arsala bihi malikul gassan sarkin gassan ya aiko shi gurin hirkal gassan kuma kasa ce ta larabawa ko wannan garin da suka aika sarkin garin ya aika wa kabin malik cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a saki musu magana mutum uku ne sarkin gassan ya aika masa wasiƙa ko ya zo shi to su ma gassan din a lokacin yawancin su duk nasara ne amma larabawa ne larabawa ne amma kuma abin nan sai ga sarkin gassan ya aiko wasiƙa a kawo a hirkal yubbiru an kabarin rasu sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa to fa muna jin labarin fa wani annabi fa yana kokari ya bayyana falan mastakbarahu lokacin barahu hirkal lokacin da hirkal ya nemi labarin sa aka gaya masa gashi gashi ya ba ya nemi labari istakbarahu ay atlaba minhu alkabar ko istakbarahu ya nemi labari a gurinsa bayan ya gama neman labari a gurinsa kala sai ya ce izhabu fanzuru wannan mutumin balaraba nan da ya zo daga san ku cafke mushi ku tafi ku je ku duba mushi an muktatin huwa yana da kaciya am huwa amla ko kuma ba shi da kaciya sai aka cari mutum aka tafi da shi aka masa timbar wa nazaru ilai suka kalle shi fa haddithuhu annahu muktajin suka ce wannan mutum fa yana da kaciya kenan mutanen su suna kaciya kenan ko wasa alahu anil arab ya tambaye shi kai ya halin larabawa suke a wannan lokacin fa qala sai yace hum yaktatunun tabbas mu du larabawa muna yin kaciya kenan yanzu magana su ta dada bashi al'amar wala Allah wani yana cikin dalilan da yasa lokacin da aka kawo masa wannan wasikan ya zama very interested a kanta ya kuma sa bincike kala-kala wato kina a kanta faƙala hirkal sai hirkal ya ce ya ce haza mulku hazihi al'umma to fa yanzu wannan mulkin wannan al'umma kar zahara ya hakika ya bayyana larabawa da su ba a bakin komai suke ba ko saboda talauci da yake kasansu rashin ruwan sama da dai sauransu ba su da ci gaba sosai in ba 'yan gurare kaɗan ba saboda haka ya ce yanzu hukumar mulkin su kar zahar tabbas ya bayyana they are now going to play their role world over sun maka taba hirkalu ila sahibin lahu bi rumiya sannan sai aka rubuta wasika aka tura italy dama mun ce ai su kaman satellite campus ne na mutanen italy ko sai ya aika wa kana nadhiruhu fi fil ilm wanda ya aika masa shi ma kaman sa yake a ilimi irin na linjila na wannan lokacin wa sara hirkar ila himsa hirkar ya tashi daga nan iliya sai tafi himsa wani bangon ga dama mace yana kan ziyara ne garuruwarsa ko falam himsa hatta atahu kitabun min sahibi kafin ya isa himsa wasiƙa ta zo masa daga sarkin himsa din shi ma yuwafiqu ra'ayi hirkal yana shi ma yana muwafaka da ra'ayin hirkal ala kurujin nabi cewa lalle wani annabi fa ya bayyana yanzu wa annahu nabiyyu kuma lalle wannan mutumin fa tabbas annabi ne annabi ne don haka fa azna hirkal lil uzama rum fi daskaratin lahu bihims saraka sai hirkal sai ce to a je a shelanta masa a taro du malaman kiristoci da manya-manyan ƙasa masu mulki a tara su a daskara daskara shine wani hall ne babba kewaye da shi kuma akwai gina ne gina ne gini gini gini gini gini haka shi kuma yana center kamar dai fadi ne shi ma amma akwai hall amma akwai inda sarki zai iya adireshin ɗinku misali kamar ta windon nan shi zai fito ta sama ya tsaya ta nan ya leko ko kuna ciki ya adireshin ɗinku yana sama ko kuna ƙasa mun gane wannan shine daskara to yana da daskara a wannan gurin sai ya sa aka tara su duka a cikin wannan daskara sun ma'amara bi abuwa bi hafa gullikat mutane sun gama shirgowa sai tura wani sai cika je duk kofofin nan ka rufe musu aka rufe nan aka rufe nan aka rufe nan aka rufe nan su mutane an shagaltar da su da wasu abubuwa get ku duk an rufe an rufe kip babu inda mutum zai fita thumma ittala fa qal sai ya leko musu ta sama sai ya hange su sai ya ce musu fa azna ko fa qala ya ma'ashara rum ya ku taron malaman kasar rum da sarakunanta da shugabanninta hallakun filfala ga rabauta ta zo muku za ku iya karbanta na zo in gaya muku ga farabauta ta zo ta za ku iya karbanta wa rushidi ga shari'a ta zo kuna santa ga rabauta ga shari'a ta zo muku kuna santa wa an yasbuta mulkakum kuma mulkin ku zai tabbata idan kun karbi wannan shari'a da wannan rabauta din wata bayi uhadar nabi idan suka ce idan muna so sai ce don haka ne to kuje ku yi mubaya a wannan annabin da ya bayyana kuje ku yi mubaya a wannan annabin sai ya gaya musu haka fa hasu haisata humar lawash sai suka cara kara gaba ɗaya hayaniya irin yadda jakin jeji yake in ka samu group na jakunan daji in suka fara kuka kawai kowa ta kansa yake yi irin wani baya sauraron wani ko to haka suka yi sai ihu da hayaniya a ciki kayyake wallahi ba za mu yadda ba za a kawo wani sabon addini yake ko kuwa yana faɗan albarkacin bakinsa gaba ɗaya sai suka fice ma irin za su bar abin sarki da kansa zai rika wannan magana mu bar wannan addini namu mu bar isa dan maryama mu goma wani annabin balarabi ba zai yiwu ba gaba ɗaya sai suka tafi ilal abuwa zuwa kowa kowa ce kashi ya fice ma kawai wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kowa kofofi dama daskara ne mun ce ko ta ko ina akwai kofa ta kowane side akwai kofa fa wajadu haqqad kullikat kowa ya kama kowa gif gif sai ji an rufe gam ba inda za a iya fita duk an rufe ga nan an rufe can an rufe can an rufe kuma dole dole za su nasu saboda haka an rufe kofa falamma ra'a hirkalu nafratuhum da hirkale ga sun gudu ba sa son wannan abin wa aisa min al-iman ya zama ya yanke auna cewa za su imani kala sai ce rudduhum alayya duk adawa da su adawa da su adawa da su aka dawo da mutane ta kowa ya nasu aka nasu wa kala sai ce inni qultu maqalati anifan yace to na muku magana da nayi dazu akbiru biha shiddatukum ala dinikum dan in gane kuna da tsanani riko addinin ku ko ba ku da tsanani ina so in ga tsananin riƙon ku ne da kun yanzu ba garra ita kuma na gani na san yanzu ku kiristoci ne na gaskiya kuma kuna da riƙon addini fasajadu lahu sai suka fada suka masa sujada wa radu anhu suka ce kuma shikenan sun yadda wa kana zalika akiru sha'anin hirkal wannan shine karshen lamarin wato kenan hirkal shi tasa ta kare a nan gurin su ma tasu ta kare amma duk abin da ya nuna dai karshen ta dai bai musulunta ba ya manta a ciki baya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta da zai kubuta aslin taslam to bai ba su fahimci wannan abun ba sau da aka sai zama bai musulunta ba to anan zamu dakata insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما هديت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يذل من هديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما عليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين mun isa daidai da lokaci ko